الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين بياني أتكلم كتاب مختصرنا صحيح الإمام مسلم تاريخ حافظ الدين العظيم ابن عبد القوي المنذري yau muna goma sha takwas ga wata rabi'u tsari hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da dari bakwai da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam a darasin da ya gabata mun zo ƙarshen bayani akan kitabul hajj mun shiga cikin kitabu annika mun yi bayani akan babul awwal a tarbiyyar binnaka babi wanda ke kwanantarwa game da aure an ce a tarbiyyar saboda haka malamai sun yi ma'aure wato wajen bayanin hukuncin shi mataki-mataki yasa ba wajibi ba ne ga kowa ya aure ba da kowane da ke wajibi ne gare su wanda suke jin tsoron auka a cikin fitina an su yi aure ba amma ga wanda ya kasance bai da hali lalle ba wajibi gare shi ne aure ba ko ko da yana da halin ya kasance ba a jin tsoron fadawa a cikin fitina ba wata ido ne gare shi a wani ko da yake shi wannan inda yana da hali yin aure gare shi shi ya fi a kan cewa bai yi ba yasa malamai suka kasa aure a kan kashe-kashe na hukunci na musulunci da wanda aure ke wajibi gare shi da wanda yake mustahabbi ne ai mandubi akwai wanda yake makaruhi ne saboda ba a yi ɗauka wato haƙoƙin aure akwai wanda yake ma haramun ne wanda bai da ikon ya aure ya danganta daga matsayin mutum babu na ne za mu tashi ko sayar mata a duniya almaratu salihah Allah mai girma a cikin alƙur'ani mai girma na ba mu labarin cewa wani hayatu duniya illa mata'u al-ghurur bayan ya zaro da mu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awladi kamathal ghaythin a'jaba al-kuffara nabatahu thumma yahiju فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الباري ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
اقتربت صلاة العشاء الدنيا في الآخرة إلا قليل duniya ɗan jin daɗi amma da za a ba ma sha'auna shi da jin daɗin lahira wanda yake jin daɗi ne na ka'abada daga cewa ɗan kankani ne rayuwar duniya aka ɗauki ta aka auna ta da rayuwar lafiya daga cewa kankanwa ce duk abin da kake yi na mamana mamana mamma mata wa hayati dunya fil akhirati illa qalil to wannan dan jin dadin na duniya wanda yake dadi ne na ruhi wanda bai san Allah ba sai ya rufe shi sai ya san da ke ya kasance ya bar Allah ya huta jin dadin duniya أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع إذا الله صلى الله عليه وسلم الدنيا باكيتا تنجل دائما وإنك زي إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلف به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ويسير إنما الحياة الدنيا أو الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيا كأن لم تغن بالأمس هذا الدنيا wannan shi ne mana shi ne misalin rayuwar duniya saboda ka rayuwa ce ba madawumiya ba kuma mafi yawa ta karbi mutane sai ka saki jiki da ita sai ta zo sai ta bada saboda ka a duniya maza ɗan jin daɗi da ita duniya ba su daya wa khairu maza a duniya amma a fisari wanda ya more ma jin daɗin duniya shi ne wanda Allah ya ba shi mace ta gari shi ya yi more ma jin daɗin duniya ta wannan an kama an siffanta mace da cewa jin daɗi yana daga cikin jin daɗin duniya ga maza mata wacce take ta gari ita ce mata shi ne mafi alkhairin jin daɗin duniya ne mafi alkhairin jin daɗin duniya allah ba mutum mace ta gari babu fi ne kafa za ta yi wannan babu zai mana bayani a kan faɗaitarwa a kan auren mace mai addini ana abin rana zai zawa an wa'an da fi sila su makala tun kafa mara'atu da arba'in za Allah sila su mace ga al'ada abubuwa hudu suke sa a aure mace maza masu neman aure abin da ke jan hankalinsu wajen aure abubuwa guda hudu limaliya ana auren mace saboda dukiyarta saboda shi mawa bukaci ne ba ya da dukiyar ko kuma yana da ita yana son ya alfahari da ita dukiyarta sai ya nemi aurenta a nan ba ruwan shi da kyawun da ba ruwan shi da tsohon da ba ruwan shi da addini ba da tana dukiya ba da shi ke wanda yakan zama dalilin neman auren mace wadda hasar ya ana auren mace saboda dangane nan dangane ya danganci wato abinda ke ga iyayenta na ɗaukaka ko sarauta mai gidan mulki ce ko ko kudi duk da ba ta da kudi to diyan mai kudi ce sai an bada da kudin babanta Allah ma ake yawon mace saboda wanda ma da mai ko kuwa na yi amma dai an auren da saboda wanda mai kudi ne ko sarki amma ce ka wancan diyan malam ce ga gana ta abin Allah ne da kone da kila saboda tana da yan malamai ta yi karatu kila in ta yi karatu don kaga kuka ta yi karatu ai ba saboda ma tana da yan malam ba ko kila saboda karatu da za a auren na wani jama'a ne ana auren masu saboda kyawun shi ba ruwan shi da wato kudinta ba ruwan shi da abin nan addininta ba ruwan shi da wasu wane ne uwayenta ko ma daga mugun gida ta wado gidan da ba tarbiyya ba ne tana da kyawu ba shi ke sai a haure ta kila wannan dalilin shi ya yi yawa ko ha Awo, wani ya tashi a wani shi ba wani ke da kun cika mai wani ne gida mai abin mai tarbiyya ko ko wani ne gidan sunna Eh, ba ne tana da kyau wani ta burge shi ne ko shi ke wani dini ya ana auren mace saboda addinin ta ko da ta taso ta taso gidan uwaye masu addini sun tarbiyyance ta sun ba ta tarbiyya ta addini ta tashi akan addini fasfar da za ta yi tarbat da raya da allah sura sun ce wa'ina ababuwa guda wanda aka zana ana auren mace saboda su to ka zaɓi abinci ya ci in ba ka yi haka ba za ka yi nadama saboda ƙasa an hannun ya za ka hannayenka guda biyu tarbat za ta dahi ƙasa ana za ka yi nadama saboda in dukiya ce saboda dukiyarta dukiya ba da wama da ke tana iya bin dukiyar ta bushe domin dukiya ta bushe sai ka sake ta in saboda dangaren ta huwa yadda masu kudi ne ko masu mulki ne dole ne suna iya bushewa in saboda kyawu ne shi ma kyawu bai da wama amma in saboda addini ne za ta rayu da addini ne wannan da aka ce fasfal da za ta gina talibati ya daga ana nufin wannan ya kasance mata ya kunna guda hudu kowace ta siffanta da siffa daya amma in ya kasance ga wanda ita tana da addini tana da kudi ya babban gida ce ga kyawun ai ta mai addini kadai ko yawwa ta mai addini kadai wanda ta haɗa siffofin guda dukkansu wai ta wannan ita ce madaukakiya to wanda ya kasance ita kuma ta ke banta da ɗayan nan ko ko ta ɗibo wani abu daga cikin wa'ancan ta da addini ita kuma ita ta fi a kan wanda ita addini ne kadai ke gani tana da kyau tana da addini ya kayan ta ta mai addini kadai ko wanda ba ta da kyau duk da la la la ya kira hudu mu'mini da mu'mina ko ko a cikin wani lafazi ya ce la ha la ya furkul mutum da mu da amma duk da haka nan lokacin mummuna da suka ji kawai ya ce yana zaman dai hakuri ne aiki amma in tana da kyau duk da kyawun nata sai abin gana sai abin nan nan to za da addini da ke dawo da ta ba ta da shawar addini ta da ke haka na haka na haka na haka amma maka wani sun siffanta da guda guda ba za ku wuciya addini saboda addini shi ke da wani sauran dukkan su waɗancan gushewa su babin fi ni kahil biki wannan babin zai bayani akan kwaɗaitarwa a wajen auren wacce ta kasance budurwa amma ba ga kowa ba kamar da za mu gani عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عبد الله عبد الله ما ما يكن جابر بن عبد الله هلك ان لا يترك لا يوشي وترك تسع بنات ان لا يباشي اعا مات ترى او قال سبع بنات بوكو اعا مات غدا بوكو فتزوجت طيبا عبد الله بن جابر بن عبد الله جلال ما اوريه kasancewar an bar mashi marayi yara ƙanana 'yan mata sai ya ga cewa ya auri ba zawara mai shekaru wadda dama ta riga ta saba da zaman aure shi ya fi dacewa da shi maka alli rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mashi ya jabir ce ya kai jabir ta zawaita shin kayi aure kala kuntu na'am ce iman za Allah na yi aure kala fadikirin ausayigun wanzu allah ce ruwa ka aura ko zawara kala kuntu bal sayigun wuce wanzu allah zawara ce na aura ya rasu lallahi sallallahu kala halla jariyatun tula'in ruwa wa tula'in muka ko ko jariyatan ya sabu ka aure yarinya karama ba wanda za ka dinga yi mata wasa saboda yarinya ce dama ta taso cikin wasai sai ka dinga mata wasa ita ma ta yi maka wasa au ƙara tu za ka kuwa wa tu za ka kuka wanda za ka dinga dariya da ita tana yi mata tana yi maka ƙara kuka launi ita ya manzo Allah inna abdullahi halaka yace mahaifina abdullah Allah ya karɓi rayuwar shi wata raka tis'a banatin aw sab'a banatin kamar da ruwa ta gabata ya bar yara ɗan mata guda shida ko guda bakwai wa izni karibu ana adihinna aw adihinna mislihinna yace ina jin tsoron kada in zo wasu da yarinya ne yaro Allah ya maka yaro ko ya za a je karfi su su ya ake taya na sai a taya da ta yawwa amma ya zo mashi da wata take da tijuwa ta san abu da sai da ya karfi su ya ce sai na ji tsoron kan ya zo masu da irin su yarin nan ba a hautu an ajiya imra'atin da kowa alaihin na wata cikin duniya ya sami zaɓin zuwa a kwanci da mata sun abin da na aure wanda za ta dinga ɗawainiya da su wanda za ta dinga gyara da mutunsu ƙarar ba ka namu daga wannan uzuri saboda haka manzo Allah ya karɓi uzurin shi manzo Allah ya mashi albarka ya mashi albarka ya Allah ya sa maka albarka saboda haka sunna ce wata manzo Allah ya sa mai yin addu'a da albarka da wanda Allah ya ba shi karuwa da aure ko ta yi ba بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وذكر الله ذكره وعدم بهما كذلك منهم اي واجب لا سامع البركه لا دي راشد لا سامع لا امين اياي ان كان يعلم شكرا لك وزيد الغالب او قال لي خيرا لا كل حال من زعل فلتقل دين الخير وأنا أولي ناشئ إن كان وأنا auren budurwa ga wanda ya kasance ba saboda wanda yake ba ya yi auren wasu da mazaura da amma wasu kuma sai shi ne ya kawa ta musu da ke da wani auren zaura ma ya yi budurwa hatta ni da kima da gano ya saba ma ya saba ma addini wannan zai sa bayan ta auren ta kashe auren ko da hito ka ce inda a wurin da tana da saura ta yi kima sai da hito ka ce wani da ka kashe auren da hito ta masu da zawarci a wurin da tana da zaura a musulunci a wurin budurwa shi ne da abin saboda waɗanda da bidai da wasu waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata babu la yaqulu ala khitbati akhihi alkhilba da kasar da ka shi ne neman aure alkhulba da zama da ka shi ne khulba ko ta juma'a ko ta ibe ko ta sauransu ko khulbar da haja irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana gabatar da ita akan duk wata magana da manzo Allah zai yi ana Abdurrahman ibn Shamasa annahu sami'a Abu Bakr ibn Amir radiyallahu anhu على المنبر يقول لا يولى المدينة على المنبر يلا سوى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن من المؤمن دم ومؤمن فهو كذا المسلمين إنما المؤمنون إخوة سيراك لا تتحصر مؤمنين أموال wadda wannan yawantaka ta addini ta yi ƙarfi da yawantaka ta ta jini in babu addini ta da ita amma da kuwa addini na sunan ya zama kai kiwi wala ya yi da hanyar ta alamai da addini ya daga cikin hakika ne yawantaka idan idan ka ga wanka yana yin taya ga wani abu wanda kana da buƙatar shi ba ka shiga ka yi dai tare da shi sai ka bari sai an sayar mashi sai ka je ka nema wani da ko ko ka bari sai ya kasa saye kana yi kana ganin duk abin da ake sai ka zo ka shiga kai ka fara kai wannan yana da cikin yan zai kasance yana son ka amma ya kasance yana dai yana son a sayar mashi ka zo kai ma ka shiga aka saida maka ba saida mashi ba saboda ka yi shi sai zai soka ga ɗabi'a ba zai soka ba sai ji kawai ka ba a yi ka bata mashi rai ta hanyar nan asalin yan mutaka ta wada mushewa ba ba a sannan kuwa musulmi da zalunci na kuma shi musulmi ko ya fi taimakon shi da sauransu da sauransu kamar da zuwa suna hadisi la ya zalimu wa la ya kuzilu gashi nan gashi nan gashi nan wannan shine hakika ne yan mutaka wala ya kuku ala fitubati akhi bai nema aure akan auren dan uwan shi mutum ya ya fara neman auren mace ba tare da su fara hannu ya riga ya fara auren mutum an mashi izini kamar yadda musulunci ya abin da ya ji ya ganta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana mutum ya auri matar da bai gani ba ka je ka ganta in ka ganta ta yi maka ta yi maka saboda babu auren tilas a addini a musulunci in ka je za a ganin da ita ma ta wannan za a yi amfani da wani dama ita ma ba ta san ka ba za ta ganka wanda yake kamar da za a gani za a nemi izinin da ita ma ba za a mata hawan tilas ba tana son ka in kake tana son ka shi ke in ce ba ta su to ba a tilas ka ta ko uwa ne ba zai tilas ka ta saboda haka yana neman ta auren ta an mashi izini bai kamata wani shi shi kuma ba mamaki shi washe ya fata wato shi wancan sai da ita yi tsawon galibi a kan shi wancan na farkon amma da bai shiga ba sai da haƙuri da shi gina yana mata kyauta da hankali saboda halin abin abin da allah ya ba shi kuma shi ne shi ko sai dungure mata kyauta guda babba da zuwan shi جملت القلوب إلى حب ما أحسن إليها kada da kawai ta ai ta ma ya san wannan mutum in ya kasa shi ya kore shi ya su shi ta ji kawai ba ya san shi saboda haka ɗan wantaka kuma sai ta mushi wala ya kuma ala kuma hatta ya ba yana kuma sai ya saurara sai ya saurara zuwa can sai ya bincika shin wance wai wannan wanda ke neman nan nata yana na har yanzu ma ce wani abu ya shiga tsakanin su ya janye ko ko ita ta nuna ba ta san shi wato shi kenan ba laifi daga baya shi sai ya je shi ma sai ya sai abin nan sai ya nemi auren ta amma a ce wani yana ciki shi wani ya sanyo kai wannan ba uwaye bai kamata su ba da wannan dama ba shi kun bai kamata ya ji ba saboda duk kiyaye amintaka ta ta musulunci amma wasu sai ya kasance gidan da ba tarbiya sai ya kasance kamar kasuwa zai gama yarinya sai ta da sama inda ya kai biyu ko uku ha? wuce haka nan yawa sai a ce wani jini gare ta wani ma yana irin canja iliya wani ma yana hira wani yana jiran shi ya kare yana jiran ya kare in ya kare ita kuma ta zo a dasa ta samu na wancan ta samu na wancan sai da hada da yawa kawance a wani jini gare wannan jahiliya ce musulunci bai da wannan ba babun nazari ila almar'ati liman yuridu tazwija musulunci yayi umarni da kallo ya zuwa mata wanda ke son ya aure ta kullu almu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن أي زوا كرشي amma wannan hani ga wanda ya kasance kallo ya zuwa wacce take muharrama mutum bai bai halitta ya yi ba ita ma mace an ci tare abin nan nata amma ya kasance wata yana neman auren mace da niyyar abin nan wannan ba dai wurin da ya kasance shari'a ta yadda a gani yana iya zuwa ya abin nan zai ga huska Eh, za ka zuwa neman auren mace inda sanyi wani kabi ai wata yi kowace ba ko yawwa sai ta ɗiba nikabinta Eh, ba ta sanyo abin nan kuma wannan safa ta hannu ya ke kiranta ha? ban ji ba gam a da larabci nike cewa a ufa? na ba ta sanyo safa ta kawa ko ta hannu Eh, amma duk sauran jikinta za ta za ta lullubi za ta lulluba kanta da sauran abin da wurin da bai kamata ba muharrami ya gani za ta barin huska abin huska tana bayyana kyawu Eh, hannu yana yin nuni ga ni'ima Mm. Ga- ana iya fahimtar mutum yana da ni'ima ta hannun shi na daga nan zai ji yana son ya aure ta ko bai son ya aure ta عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تزوجت امراه wani mutum ya zo wajen manzo Allah sura sama ce ma manzo Allah na auri mata min al-ansar daga cikin mutanen Madina wa qala lahu nabi sura sama hal nazalta ilaiha manzo Allah ce gaba na ayi wannan auren ka ji ko ka ganta fa inna fi uyun al-ansari shay'an mutanen Madina ba suna da wani abu a cikin idanuwansu ba mamaki kila nata yana da muni in ka je ka gani da ji wannan abin ba ka sanda saboda shi kala kad nazarta ilaiha ta ce yi manzo Allah sallallahu alaihi na na ganta kala ala kam tazawwajta ta ce nawa ka mata na sadaki kala ala arba'i awatin yace na yi mata sadaki ukiya ukiya hudu ukiya shi ne arba'una dirhama dirhami arba'in kenan dirhami dari da dari da shakkin bai da kai nisabi na zakka ba kamsa a wakin shi ne nisabin zakka dirhami dari biyu faƙal da wannan bisa sama ala arba'i a wakin ta annama tarhituna da fidda min abdi hazar jani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala alba'i awakin kai mata sadaki akan dukiya hudu ka anna ma tanaduna da fidda dama fidda ita ce azurfa shi dirhami ana yi da azurfa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa ce kamar kuna sassako abin nan azurfa gehen wannan dutsen ya ce kamar da gehen wannan dutsen kuke sassafo azurfa dutsen ne na azurfa kuke sassafowa kuna kera kudi na inda na manutika wannan bai riga ya ba da kudin ba amma an riga an ambata yanzu allah sura sun ce ba mu da abin da za mu baka ka ba da wannan sadaki wanda ka yanka mata ana nikahu tafwid wanda za a ambata sadaki amma ba an riga an bada shi ba a daura aure ta je ta tare ci gaba da zaman ta kewa daga baya sai ba ta sadakin ta ya halitta walakin asa an na ba'asaka fi ba'asin tusibu min manzo Allah sai su ce ba mu abin da za mu taimaka maka ka biya wannan sadaki sai dai ina fatan za mu sanya ka zama soji a cikin wata runduna ta yaki wadda za mu turawa haka samu ganima in kai sa'a kai ma sai ka samu sai ka samu rabonka in ya kai ka biya wannan sadaki to fa da rahamu kana da ba'asa ba'asan ila bani absin manzo Allah sallallahu alaihi ya aika wata tawaga da zuwa wata kabila da ake kira bani absin وحس ذلك الرجل منهم راوي حديث ابي هريره yace manzo Allah ya sa wannan mutum daga cikin wannan abin nan wannan mayaka wanda za su je su yaki wannan kabila ya kawo bayanin cewa an je an yi yakin ya samu ya aka yi bayan almuhimmu dai eh manzo Allah ya mara alkawari kuma ya cika mushi alkawari dalilin ka wannan hadisi gargashin wannan saboda bayanin hikimar cewa ba a auren mace ba a rinin nata ba ba a ba a santa ba kenan sai mutum ya ji ya ganta ya santa ba sai an yi aure ba kuma daga baya abin nan Eh, in so na in so samu ne da sasance ya je ya ganta gani na mubashara in ba wai a ɗauki hoton da ba a tura mashi ba da ɗaukar hoto ko irin wanga hoto na gargajiya na bisa kwali ko ko na salula don irin wannan duk yana yana sa kuskure yana iya shiga ciki Eh, a akwai eh da kwai abin nan ana iya abusar da mutum ko a muna nashi ko a abin nan nashi kaga wannan duk bai abin nan Eh, an busar da mutum kan kamar abin nan ya haɗu daga baya ka ga cewa ba haka ne ba sai ka ji ba ka abin nan sai ka mutum ya ji kamar an yi wa gare shi kuma abin nan Eh, amma ya kasance larura ce kuma ba wanda za a yi to shi ke ala kula yarin da a ce ba a yi ba bai san tafi kwata-kwata ko ta hanyar salula ce ko ta hoto sai a ɗauki hoton sai a tura mace sai ya gani ita ma a ɗauko hoton shi don da tana da haƙi musulunci kamar yadda ba ya ba mazaje haƙoƙi ya ba abin walahunna misalin da zai alaihinna bil ma'aruf wannan bayan an yi aure da tun kayan a yi aure duk mutumin da ya auri mace ya san tana da haƙi a kan shi kamar yadda duk matar da za ta auri wani mutum ta san yana da haƙƙi a kanta kenan kowa sai ya ba kowane daga cikin abokin zaman shi haƙƙin shi wanda yake tare da shi ne zamantakewa take dorewa in ba ba da haƙƙi ba da za a yi zaman auratayya ya dore babu isti'mar al'ayyimu wal bikr fil nikah wannan babu zai bayani akan neman umarni na al'ayin jawara wadda ta taba aure mijinta ya rasu ko ko ya rabu da ita walbikir da yarinya karama da ta taba aure rufin nikahi a cikin aure duk da ba ta ba da kanta ita mace da ta kai yawan shekaru ba ta aure da kanta amma an yadda in ma ba ta da waliyai manya danta na cikinta yana iya zama waliyin ta ya aurar da ita amma ta ba ta aurar da kanta saboda haka amma kuma ba a yi mata tilas sai an nemi yardarta da izininta ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-aymu hatta tasta'maru ba auren da bazawara sai an nemi umarninta an nemi shawara kina son shi ina son shi wala tunkahu al-bikru hatta tasta'zana ba auren da yarinya karama sai an nemi izininta qalu ya rasulullah wa kaifa idnuha suka ce ya manzo Allah yarinya karama game da magana aure tana da kawaici tana da kunya ya za mu gane izininta kala an taskuta ta yi shiru ta yi shiru ma ai magana ce in ji hausa in ta yi shiru alamar yadda ke kuma ila shirin da ke nuna da kwai abin nan nuna da kwai shirin da zai iya zama kuma a yawuwa aka sun yarda ba ne in aka fahimci yarda ta yi shuru kuma aka fahimci yarda tare da ita to shi ke kamar ta ba sai ta yi furci da bakinta ba shi ke nan sai a auren da ita kaga ba auren ba auren tilas a musulunci jahiliya ce a ce a tilasta ma wani musamman su yan mata ko yan mata su ne ake ma tilas ko da yake can baya jahiliyar ta nesa an maza ana tilasta an maza namiji sai a tilasta shi a auren mashi da wacce ba ya su inda ko wanda ke gudu an yi auren amma sai ya gudu ya bar amare hakan yana so ya gudu ba ya gudu to wani dama duk rishin ba karatu ne ba musulunci wani ya gudu sai ya ji yin shekaru ba ya dawa sai ya ji labarin amare ta ta zama ta gaji ta ta an sallame ta sannan kuma ya dawo gida da kaga dirishin abun nan ba tilas ba ya santa ba ta san shi kenan ba a haɗa su akwai waɗanda ba su san musamman mata a haɗa su yi haƙuri kuma allah sai sa albarka a cikin wannan abin ne saboda sun yi ma iyayensu da'a da sauransu da abin ne akwai waɗanda ke hinjirewa ba su san a haɗa su ma mata kuma sai su gudu sai su bi duniya ta kenan an yi yawwa an saba ma addini kuma ga sakamakon da aka aka abin nan saboda saba ma addini akwai a cikin cikin sunan cikin sayi bai ruwan duba wata yarinya ta zo ta kawo koken babanta babanta ya mata auren tilas yana nan cikin bulugul maramu ya kawo yanzu Allah su lasu kina son shi aka ba ta zaɓi da ta ce ba ta zan shi da sai a kashe auren saboda babu auren abin nan a musulunci babu auren tilas ubanta mahaifi ta kawo kaga ba rashin da'a ba ne ba ka kai babanka kara akan wani haƙƙi naka wanda ya tauye عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيم أحق بنفسها من وليها bazawara ita tafi cancanta kanta daga wanda yake waliyinta ana makusancinta babanta ko dan uwan babanta ko magajinta ko kananta ko danta wannan su ne auliya waliyi dama namiji ne wal fikir tusta'zan yarinya karama ana neman izininta fi nafsiha game da aurar da ita wa izinin hasu mata wadda ta yi hurci da baki shi kenan wadda kuma ba ta yi hurci saboda kunya ta yi shiru a gane shirin na yadda ne kenan sai a aurar da ita babu shiru finnika wannan babu zai bayani akan sharda a cikin aure ya halitta a sa shardi a aure matukar sharadi bai saba ma addini ba amma in sharadi ya saba ma addini to wannan bayan an yi aure ba a ba a kula da wannan sharadi inda ya halitta mutum ya karbe shi in kana da wayo ka san aka samu ka sharadi kana son mata da aka zo aka ji da maka wani sharadi sharadin shi kuma ya shi karo da abin suka ce ina yarda a daura aure ya daga baya aka neme ka cika sharadi ka ce a ya saba ma addini wannan ba babu yaudara a cikin shi amma bai saba ma addini ba wannan wajibi ne mutum ya cika sharadi ko ita ta cika mashi in shi ya sanya أنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللت به الخروج mafi cancantar sharaɗin da ya kamata ku cika sharaɗin da ya kasance an halatta muku wato mata saboda shi an halatta muku auren mata saboda shi da mutum bai yadda da wannan sharaɗin ba ba a aura mashi yare sai ya ce ya yarda ya kuma ya kamata in yana daga cikin cikar shi ya cika sharaɗin da aka ba shi aure saboda shi al'adu za wa ada an jaza ko kuwa alfaru ake cewa alfaru za wa ada an jaza ɗa wanda ba bawa ba in yi alkawari to cika alkawarin shi yake in kai sharadi sai ka cika sharadi matukar bai saba ma addini in wanda ya saba ma addini wanda ba a kula da shi misalin sharadin da suka saba ma addini na'am na'am na'am
misali ya
kamar ya kamar yanzu iyaye su aunar da mace da wani wanda ba ta so mm to sai ta musu da to yanzu wancin sun kawo kasuwa kenan sun tsaya tana yi hana shi
to inda ya an ci gaba da zama yana ga wannan so rishin so ya abin da yake shi kan shi abin da gushewa yake eh gushewa yake an kawo har ya ci gaba hakurin ta ya kai hakuri eh inda ya taya musu da'a da ran su ila lokacin da za su rasa Allah ya sa an samu zuriya da sauransu da ta ci gaba da yi musu da'a ko bayan rasuwarsu sai Allah ya ba ta lalar da cikakka wannan shi ne ra'ayina yawwa kada ce taidun da yanzu babu su shi kenan ta sami horiya ko ta sami yanci sai abin ila yanzu kuma ita din in canda wani take hari shi yanzu ai ba ta ta tafo kaga sai a yi bi babu shi wannan wanda aka auren mata da ba ba ta sarshi ta yi haƙuri ta yi mawayanta da aka ɗauki wani shi aka ɗauki wasu shekaru kila an yi hayayi yanzu uwayen sun rasu shi take ganin kuma abin nan to kila in ta yi tauri kuma ta rasa wanda take ne abin gani kaga ne dai hakurin shi ya yi sai hakuri ta yi murya ta da'a shi ya yi tunda tun can daya musu da ci gaba da masu abin ne mutum ne yana saurayi saboda wajen abin nan wajen tabi in ji wasu ko ko wajen abin nan hira ta hira ce ka ni ko in na aure ki ai ba ni miki kishiya ta saki jiki ta yadda da shi ya aure ta ya daga baya kila allah ya mashi buɗe ya ji kaɗi iwa ya riga ya ce ba ya kishiya amma yanzu ba so yake kuma ya ƙara aure to ya za a yi ha? inda addini ya ba shi dama shi ke ko ko ita gita sharaɗin ba a nufa aurenka ya yi yawa mana hamza ko inda ya kasan kamar kishiya ba na aurenka shi haba kamar ki haba mai kishiya ta yadda ya aure ta ila an yi haihayi an yi haihayi sai ce yau ba shi kuma aure za a yi ce kaiwa ne ka tana alkawarin da kamar ya ce allah ya halitta mani shi kenan sai ya auren shi ko ta mashi sharaɗin cewa wato ita in waya aure ta ba a yi da ita daga garinsu sai dai dole a zauna garinsu in kawai ta zaya sai dai ta shi kaɗai ko ko ya sake ka wannan ma sharaɗin banza ne in bukata ta kama ta ita in tana bin shi ta bi shi sai ta yi ta abin nan nashi duk wani sharadi wanda ya saba ma musulunci wannan ba abin da shi amma wani sharadi ne na abin da ya kargi na dukiya ko na abin da ya ce zai yi mata ce wance kin ga yana da kuɗi in kika aure ni zan kai ki haji Allah ya tabbatar mashi da wannan dukiya ta shi bai talauci ba wajibi ya cika wannan sharadi da biya mata ta je ta yi aikin haji ko zan sai maki gida ko zan sai maki mota kuma yana da halin da wannan dole ya cika sharadin shi inda abu ne wanda yake ya yi shi kuma yana da halin ya cika kuma bai saba ma bai saba ma musulunci ba kuma bai saba musulunci wannan ko shi ya yi ko ita ta yi ba da abu ne duk wani sharadi wanda ya saba ma musulunci ko ya kai sharadi ɗari to sharadi ne na banza ba a kula da shi والسلام ها ايه ni ya aure ta ha za a ci gaba da karatu to bai cika sharaɗin shi ba da yanka wani abu ya gani na fitina wadda dole ya hana in ya wani abu na fitina sai ya je ya gaya ma mahaifinsa ni ya alkawali da za ta ci gaba da karatu wato amma makon ji abubuwan da ke faruwa duka ba ne ya haƙuri da waɗannan sannan kaga yana da uzuri ko ila a bata abin a bata bashi in ta ci gaba da yi kaga shi kenan ya samu abin da sai ya hana amma haka nan salim alim tana da kamun kai bai wani abu ba wanda yake kokanto ko shakka a cikin shi kuma tana iya karatun nan ba a ce ba ta so ba wannan dole ta ci gaba da karatun ta da ko karatu na duniya ko na addini inda an yi sharaɗi da shi karatu ne ya ce za ta ci gaba da shi shi ke na yayar da inda kila da bai yarda da wannan sharadin ba ba za a aura mashi ba ko yawwa wannan ai mai sauki ne da kowanne ma ke sa ma yarinya kin son karatun wanda ita za ta ji san ba ta ma son karatun ita ji san ba ta san shi ita da kanta za ta wata da ce ba ta su Allahu a'lam babu ina ne za mu tashi babu tazwiji saghira na'am na'am yaransu da yawa wani lokacin za ka samu sharaɗin daga uwaye ne
a dama su tun da ita ke karata asu za su sa kuma sharaɗi su ke sa wannan sharaɗin Mm, to yumkin la'alla a- shi ya zo kamar gabar da kusa ambata mm, shi ne zai bude mata kunnuwa na'am ya bude mata kunnuwa ya sa ta kyamaci karatun mhm, alhali kuma tana da istita a nan karatun na'am amma dai saboda shi ba ra'ayin shi bane koko dama manuwarsa yaudara mm, har ya kai ya sa ita da kanta ta ambata ba ta yi na'am to wannan ai shi ya ya haɗi uwaye ya halince su kwarai ma na Mm, ya halince su bai kamata a ce ya yi haka nan ba inda in sun sa haka za a yi musu ba ya ba ya abin nan Mm, ba ya sa aurar da shi ba sa aurar da ita gare shi na to sannan akan samu ɓangaren su matan ko dai yarinya ta wuce har yanayin kasantuwa yarinya ko kuma jawara ce na ko da ya gace yana son ta tana bisa imma dai malamin makaranta ce ko likita ce ita ko wani almuhimmu dai tana wani aiki yawwa na kuma ta ginda ya mutu ita ma
sai in ya bar in ya bar ta ci gaba da aiki aikinta na to wani lokaci wasan sai su su birkitar da abin na a ƙarshe dai kaga suna ƙoƙarin saba wannan alƙawarin da suka yi Mm.
kuma wannan sharɗin da suka yarda da shi na wannan duk bai bai bai abin nan ba bai halitta ba in ka in ka yi nan ta sharɗanta maka za ta ci gaba da aiki ka ce shi kenan ka yarda shi kenan dama duk macen duk mutumin da ke auren mace ma'aikaciya ya san da kwai hakkin shi wanda zai rasa Eh, saboda haka ba laihi ya ce to tunda ita yake kina samu sadar eh, nan gaba duk wata haka zazaki Eh, kin ji daga cikin haƙƙi na to ke ma sai eh kan kina kina gidan miji kina aiki kina cinye ma- kina tauye mashi haƙƙi amma da kin kwashi salar kuma sai ki aika gidan mu. kaga shi an kware shi ko yawwa. Eh, ba da in ya ce haka to haƙƙi na wanda ake tauyewa Eh, to ni ma yana da rabo ciki ba da in ya ce mata haka in sun yarjejeniya shi ke in kuma wasu suka abin ga alakula halin da sharadin da bai saba ma musulunci ba kamata ya cika shi wajibi ne ma cika shi wannan babu zai bayani akan aurar da yarinya karama tazwiji as-saghira aurar da yarinya karama أنا عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ست سنين عائشة تجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا أوليد لنا شكرا شدة تنتنا كرما وبنا بي وأنا بنت تسع سنين ta tare gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yin shekara tara bayan shekara uku da aure qalat faqadimna al-madina fa'ulat ta ce sai suka iso madina an yi hijira da ita da mahaifinta abubakar siddiq da mahaifiyarta ummu ruman suka iso madina bayan su wasu madina ta yi rashin lahiya matsananciya ta zazzabi shaharan a tsawon wata guda ta dalilin wannan rashin lahiya har gashin kanta ya- yawa ya zube ya rage kawafa sha'ari jumaimata bayan ta samu lahiya kenan nan da kwai cikin wannan hadisi da kwai da kwai abin da aka yi hazin wanda aka shayi yawwa to shine kawafa sha'ari jumaimata bayan ta samu lahiya gashin ta ya toho har ya kasance yana kwantowa bisa kafada mm, bainal manki bayin gashin da zai kwanta tsakanin abin kafaru ba ta tuni ummu ruman mahaifiyarta ana kiranta ummu ruman ta zo mata wa ana ala urjuhatin ta ce tana bisa shillo urjuha shillo daga abin nan ne abin da zai yi rinjaye kuma ya abin nan wanda zai yi kasa ya sama shillo da wanda yara ke abin ga wanda ke yara ke wasa da shi wanda a yi sama a yi kasa Oma isa wahibi tana tare da abokanta 'yan mata suna wasa cikin yara fasarahat bi mahaifiyarta sai ta abin nan din ta ta kira ta da ƙarfi ba ta yi tuha sai ta zo ta karɓa kiran wannan mahaifiyata ta bayan ta mata tsawa ta kira ta wa ma adiri ma turidu bi ta ce ita ne mahaifiyarta ta kira ta ta karba ba ta san me take nufi ba ba hazard biyayi wadda ta zo sai ta kama hannunta ba auka fatin yin alalba ta zo wajen kowa ta tsayar da ita ba kultu ha ha dama ba ta natsu ba sai ta danga ajiyar zuciya alamar tsoro tare da ita hatta zahaba na fasiri ta ce har lokacin da wannan tsoro ya tahi ba da halatini baitan sai ta sanya ta a cikin ɗaki bai za ni suwatun mina da ansari sai ga wasu bakin mata daga matan madina ba kulna ala da khairi wal baraka sai suka dangane addu'a allah ya sa albarka allah ya sa alheri a cikin wannan aure wala khairu ta'irin at-ta'ir an-nasib Allah ya sa an yi dace da rabo wa aslamatni ilayhin sai ta mika Aisha ga waɗannan tsohin mata fagasalna ra'asi suka wanke wannan gashi nata wa aslahanan wa aslah nani suka yi mata kwalliya aka wanke gashi aka gyara shi kai mata kwalliya ake nan kwalliya ga amare abu ne na sinna mutum ko yana da kyau sai ya kara da kwalliya ba da yi a yi ma'amariya kwalliya ta ci kwalliya abu ne matukar dai ba za a sa abin da ya zama haramun bane a cikin wannan kwalliya ba sau da aka ta ci ado falam ya ru'uni illa wa rasulullah sallallahu alaihi wa duhan ta ce ba abin da ya razana ta kawai kwaram sai ta ji manzo Allah sallallahu ya sallama a gidansu lokacin hanci da asna matini ilai bayan an mata an gyara ta nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ummu ruman mahaifiyarta ta mika ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji auren sunna ha? ha babu shi ko irakiya babu ba ke iya haka nan ha? babu ko da kwai masu yi mara hanza ha? da kwai wanda ya kwatanta shi Allah ya ji kan shi haka bara ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan da aje an yi gyaran daki an yi wani abin nan an abin nan ba wannan dai ya biyo baya saboda haka aure a musulunci ba da takalif irin wanda mutane suka dora ma kawunansu wasu suna da hali wasu kuma ba su da kuma abin da ke cutar mu gasa shi yake cuta cuta ma abin nan saboda gasa ya kai lokacin nan in ka kai kudin aure ba amma ki a sa maka wata ɗaya biyu yanzu har ya kai sai ka kai kudin aure sai a sa kusan shekara sai a yi wata tara sannan a ce za a biki saboda ba a shirya ba kuma ba a san wai a yi sai an shirya wani abu ne wanda duk mutane suka kawo makawunan suka a'aza musu wasu ya sun ci bashi bashin da wani lokaci sai ya shekaru ba a biya ba wani auren bai karko ba kayan a biya bashin auren ya mutu kaga an yi ba uwa ba riba ko wanda ne yana daga cikin saba ma musulunci ba laihi ya sa a yi ma'amariya aduwa a yi sauransu abin nan na da matukar bai saba ma addini ba A sa mata su kaita da sauransu kamar yadda muke yi wanda dai bai halitta ba abin nan saba ma a kawo abubuwa na shaidan a sa yaji babu itikil ama wata zuwijiha wannan babu zai bayani akan ba kuyanga yanci mutum yana da kuyanga baiwa sai yanta ta ya kasance wannan yancin shi ne matsayin sadaki sadaki a musulunci duk wani abu mai amfani yana iya zama sadaki ba ma sai kuɗi ba duk wani abu da za ta amfana da shi to zai iya zama sadaki gare ta to haka diyauci abu ne wanda yake mai amfani ga mutum a ce mutum yau bawa ne ya samu yanci kaga an dauka ga darajar shi to ana iya sa wannan yanci ya zama shi ne sadaki gare shi yanzu ya bar bauta ya zama da sai ya zama shi ne sadaki ba sai an dauki wasu kudi an bashi ba ana nasan annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaza khaybar da Allah sallallahu ya yabi Khaybar Khaybar gari ne na Yahudawa ala fa sallaina indaha salatul ghadat bakin garin Khaybar shiga gari suka sallaci sallar subahi da gharasin da lugudugu gabanin gari ya waye farakiba nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam warakiba Abu Talha manzo Allah sallallahu ya hawo abun hawan shi Abu Talha ya hawo wa ana radifu Abi Talha ya ce shi abu talaha wato mijin mahaifiyar shi un musulai shi ya goya shi ba ajiyar nabi salasalama fi zuka ya haiba yanzu allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gudu a sa abin hawan shi ya yi gudu na gaugawa a hanyoyin haibar ya ce saboda tsananin gudun da manzo allah sa ce inna rukubati da tamassu fakhidha nabiyyi Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan rukubati gwiwar shi tana shafar cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana go ana goye da shi da Abu Talha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gudu da yake kusa da kusa suke gwiwa Anas tana shafar cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hasara da izaru an fakhidhi nabi sallallahu alaihi wasallam abin nan zanen da manzan Allah salasalama ya kasance ya yayi wajen abin nan fahiz na shi cinye shi ya kasance wani abu na cinye ya haika ga hili saboda tsananin gudu salasalama ba inni da haraba ya da fahizi na biyu salasalama ya ce har yana ganin hasken wannan cinya ta manzan Allah salasalama ma da hala da karya wannan tahowa su kenan kayan su shiga garin inda bakin gari suka abin nan suka yi sallar su bayi daga nan sai aka yo gudu da abin nan aka shigo gari falon ma da halar karya lokacin da manzan allah ya shigo gari kala allahu akbar manzan allah ce allahu akbar kharibar khaibar ya ce khaibara ta tarwatsi inna iza nazalna bi sahati qaumin wa sa'a sabahul munzirin yanzu Allah sa shi hakika mu idan muka shigo farfajiyar mutane filinsu ba sa a sabahun manzari waya garin waɗanda aka ma gargaɗi ba su karɓa ba ya yi muni saboda za a yaƙe su a ƙaskanta su ƙala hasara samarrati yanzu Allah ya gai wannan kalma sau uku ƙala wa ƙada kharajar ƙaunin ila amalin an mame su ne musan da tawar manzo Allah sallallahu alaihi gari yana wayewa ga al'ada manoma su yi dauki ayyukansu na aiki wani ne wani da an ce an sallame sallah gari ya waye yin musulmi ta ga cewa ya dauki kayan shi da yan da buta shi da sauran abin da abin da shi ya rataye ya tayi wajen aiki irin wayannan masu gaugawa su yi ta wajen su gonaki inda manoma ne masu noman suna da gonaki na dabino wakata kharajar kaumin ila malin fakalu muhammadun wallahi cikin mamaki sai aka kwaram sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi ta'ajjub suna mamaki kaga alamatu abin nan suka ce Muhammadun wallahi sallallahu alaihi wasallam suka ce aikau Muhammadun wallahi قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا محمد والخبيث daga cikin ruwatuna hadis ba muhammad kada suka samu cewa suka yi muhammad ne da shi da katuwar rundina ta yaki asalin alhamis babbar rundina wadda aka kasa ta gida biyar tana da mukaddima tana da kalbu tana da maisara tana da maimana an kasa ta gida gida gida biyar kala wa ashabuna kala wa asabnaha unwatan yace muka yaki mutanen khaybar muka same ta kaharan ganin sai da aka goza yaki aka ci nasara a kansu ba sulhu aka yi ba yaki aka yi aka samu nasara a kansu wajen ni asabu aka kama wato bayi faja'ahu dihiya akwai dihiyatul kalbi dihiyatul ibn khalifa al-kalbi wani mashahurin sahabi da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya mashi kyawu na ƙarshe an ce mala'ika jibril wani lokaci yakan zo da halitta irin tashi saboda kyawun shi saboda su mala'iku musamman mala'ikun rahama inda mala'iku ba su mummunan shiga inda ba shiga ba ce ta a jarraba wasu mutane in ta a jarraba wani ne a ga imanin shi suna iya su zo da wata shiga ta rashin lahiya ko su zo da makanta ko su zo da abin nan kuturta ko ko su zo da kora kamar hadisin bayancan wanda aka jarraba ko yawwa inda mala'ika ne ke abin naman ba wannan ba mala'iku sukan zo da halitta mai kyawu shaidanu suke muguwar shiga su kuma saboda su razana mutane su ba su tsoro shaidani ba ya shiga mai kyawu amma sai ka ji wani ya ce kyau kamar aljani ko suna cewa haka wakilin su ma suna kirtigan mai kyawu don su guji ne abin nan alakulli halin abin nan aljanu allah ya ba su ikon rikida su bayyana a cikin wata halitta wadda ba tasu ba allah ya ba su wannan ikon inna allah ya ce fa innahum yarawnakum min haisu la tarawnahum in ba dan kariya allah ba da abin nan aljanu da shedanu da sun cutar da mutane amma Allah ke ba su kariya saboda su suna ganin muka ba mu ganin su to fada da wanda kake gani yayi wuya da bale da wanda ba ha gani kaga ya ya ya ya yi abin nan yawwa to amma Allah yana abin nan din su aka hada wannan riba yaki wannan mutum dihiyar binin khalifa alkalbi ya zo wakala ya rasulallah ya ati ne jariyar ya ce ya manza Allah ka ba ni baiwa daga cikin wa'annan bayi mina sabi cikin wannan bayi a bani wata yarinya wata kuyan gaya wakala ya zaha fa kullu jariyata ya ce je ka abin nan je ka zaɓi wadda ta yi maka ba falsafiya ta binci fayayi an ce tana sabuwar amarya ba ta dade da aure ba a kai wannan abin nan biyar sarkin abin nan ce aka aka abin nan nata aka kamo ta faja a rajulun ila nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan wani mutum sai ya zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya nabi Allah a zai ta biya safiyata binta huyayyin ta ce manzo Allah ka ba wannan mutum dihiya ka ba shi kyautar safiya binta huyayyi wannan nuna halaccin manzo Allah yana yi tasarrufi a cikin ganima ya ba da ta ga wanda ya zo tun gabanin araba sai da kuraiza sayyidi quraiza wan nadir shi huyayyi shugaba ne na kabilar quraiza da nadir yana daga cikin manyan-manyan kabilu na yahudawa dama guda uku ne akwai banu kainuka akwai banu nadir akwai banu quraiza to shi shugaban waɗannan bangarorin ne guda biyu wa mata sulhu illa laka yace tunda diyar shugaba ce kuma kai ne shugaba ni ina ganin kai ka fi dacewa kai ta fi dacewa da kai da kamata hada ta da wanda ya kasance ba shugaba ba tunda ta yato cikin gida na shugabanci fakala da fakala udu'uhu manzo Allah ta kira mun shi udu'uhu biha ku ce ya dawo da ita kala fa a biha ya dawo da wannan mata kala ma nazara ila nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ma san da ita ba illa ya kashi ya zo ya nemi a mashi kyauta manzo Allah ya ce kawai ji ya kama kala khul jariyatan min as-sabi ghayraha yace kaje ka duba wata wadda ba ita ba daga cikin waɗannan kamanni ka kama ka bar da ita wannan mutum ba munafiki ba ne ba kuma ba ɗan hasada ba ne ba wai hasada yake mashi ba kaga ya kawo dalilin ci maslaha ce ce tun da ɗaya shugaba ce kamata ya kasance wannan matsayin nata a rike mata shi ta ci gaba da zama a cikin kalkashin wurin da ke da shugabanci kada a kai ta wanda za ta abin da kuma ka wannan ai magana ce mai abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi yi ka dauki wata ba ita ba kala wa ta kaha wa tazawwaja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunda ke diyar babbaci saboda haka manzo Allah ya yanta ta ya aure ta tun kan hanya ba a dawo madina ba wanda ke tsakanin haibara da madina ba wani nisa ke da kwai ba sosai duk da dai idan yana tahiya ma ta ƙasa a wancan lokacin ko ta bisa ta bisa dabbobi in ga matahiya ce ta mota ma yini ana yi abin nan su wa qala lahu sabit sabit yace ya aba hamza ma asdaqaha ya ce ya kai abu hamza mani manzan Allah ya mata na sadari ƙarar nafsa ya ce manzan Allah ya ba ta yanci ai da an kamo ta tana baiwa ko to yancin da ta samu shi ne sadakin ta a ta kawo ta zawaja yancin da ta samu shi ne sadakin ta hatta iza kana da tariq ta hazata da hohun musulmi har ya kasance lokacin da suka zo akan hanya akwai un musulmi uwar anas ko ibn malik اللهم صل وسلم على نبينا محمد
hidima wanda suke yi ma mazaje manzo Allah yakan yi qura'a shi ma yakan yi ta da matan shi amma mace ba ta yaki in ba ya kama dole ba dinnan za su dauka makami kamar inda ba a kashe mace a wajen yaki ko da ta dauki makami sai dai a yi kokari abin nan ɗinta manzo Allah yana yin hani idan ya ga an kashe mace ko an kashe yaro wanda bai balaga ba bai isa yaki ba sai manzo Allah ya fara ta ga ummu sulaim na ibir anas bin malik fa jahazatha fa mata adu fa hadatha lahu min al-layl ta kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita da dare fa asba rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka waye gari manzo Allah yana ango fakana man kana indahu shay'un fala yati bihi to anan za a walima dama sunnar manzo Allah sallallahu ba a walima sai amarya ta tare yawan ga abinci da ake na an dawo daga daurin aure muna kiran shi walima yana da lada in kai kace da mutane za ka samu lada amma bata cika walima ba irin wacce ba ta cika walima ba irin wancan irin wancan walima sai ba amarya ta tari washe gari sai ka yi walima sai ka ciyar da mutane abinda ka yi kari ana son walima har yanka a ciki in kana da hali yanzu Allah ya ce ma Abdurrahman ibn Auf lokacin da ya ga alama yayi aure yace aulim walau bi shatin yace kai walima koda da rago ne koda da rago ne shat ai rago ake ne ko ko akuya zama da sauki ko a yana dauka shat yana iya dauka akuya ko rago ko tunkiya ko dan akuya duk yana iya dauka to wanda aka ce yayi walima ko da rago ne yana da hali da me ya kamata yi da rakumi rakumi ya hisa wanda ke lokacin da su rakuma ne ma gare su saboda ka rakuma ake walima wanda ke da hali ba guda ba yake yake abun ba yake sokewa ba sai da soke da dama amma sai aka ce mashi in ba da halin walima da rakumi da ya koda da sha koda da akuya ce ko tunkiya ko rago zai yanka raka ga mai hali wanda ke gida kuma an so ya yanka wanda ba ya da hali ko ko wanda ya kasance yana bisa hanya ne kaga wannan yana nuna kuma ita walima ba so a jinkirta ta ba in so samu ne wanda kila da an so a jinkirta ta manzo Allah bai walima ba akan hanya ba eh walima da sai da aka yi tarba tarba aka tattara abin da za a walima da shi kamar da za mu gani ana sa a gaugauta ta mutum ba sai ya yi wata gagarima ba ka yi aure allah ya kowace maka abin da ka yi ƙarfi kan mutum goma za ka gayyato sai ka gayyato su a yi abinci ba shagarin amarya ta tare a yi abinci a zo a ce a yi murna abin na ya maka hada shi ke na kara ya sunan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma da kana da hannun kai gagarima sai ka yi kuwa ina ana abin da ya kenan kowa sai ya ji wanda samu hali sai ya ji zara ce mun kana inda hushe in wanda ya ji ibishi duk wanda ke da wani abu saura na abinci ya kawo kala wasata ya ta'am wanzu allah ya sa kawo wani agade ne babba wata fata aka shimfida kala faja a rajulu faja alar rajulu ya ji obi rikiti daga cikinsu da kowanda wanda ke da sauran cuku cuku na abin na abin da na rakuma sun da madarar rakuma ce suke abin ya kawo waje alar rajulu ya ji obi tamri wani ya kasance yana zuwa da sauran dabinan shi waje alar rajulu ya ji obi sami wani yana zowa da abin da kitse da hasu haisan suka yi wani abinci wanda ake hada da waɗannan ababo wakanat wannan abincin haisu walimatar su da su lasan shi ne walimar maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ga ɗiyar wannan basaraki ɗiyar basaraki ce ibn tusayi da kuraiza wa nadir amma kaga walima da manzo Allah ya masa ba yanka a cikin ta ba saboda yana bisa ta kasance suna kan hanya wanda ita ce walima saboda haka ba nan ne sai ka yanka a walima ban ba ka da halin ko ko ya kasance tana bisa hanya kamar irin wannan abinda ka yi karfi sai a yi shi kenan wani mafiya mu al'adar mawa kana bisa hanya ka yi aure ha da wuya dai kan ha su ma munasaba ce ta hada munasaba ce ta hada ana bi musa radiyallahu anhu kala qala sallallahu alaihi wasallam allazi utifu jariyatahu thumma yatazawwajaha maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya fadi game da mutumin da yake da baiwa sannan ya intata ta sun ma ya tazawwaja sannan ya aure ta da ku ajira ne yana da lada biyu mutunan da yana da baiwa sai yan ta ta ya bata yanci sannan kuma ya mata sadaki ya aure ta za a bashi lada biyu za a bashi lada guda biyu lada wannan yanci da ya mata da lada wannan aure da ya mata ya bata sadaki a nan za mu sa wani makaranta da dai Allah ba mu lada inda muka yi kurakurai Allah ba ni da mu gyara da tun muna da kai Allah ya biya mana marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya da tun muna musulmi Allah ya kan su rahama dan azumin ne Allah mai cika da imani Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu baki ɗaya na musulmi da abin da zai tada hankalin wani musulmi Allah ya kawo mana da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Thank you.